a bismillahir rahmanir rahim yau muna 20 da 20 da nawa kenan ko 22 ga watan biyun musulunci watan safar kenan hijira na da shekara 1442 da 43 29 ga watan tara miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci muna Usman bin Affan domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin malam Usaimin Allah ta'ala ya masa rahama muna gabatar da cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan unguwar Hamo da Kafi fadar jihar Gombe wannan kuma shine darasinmu na 24 kenan ko a wannan littafi 24 ko da biyar yawa darasinmu na 25 a wannan littafi insha Allah mala yana mana magana game da ainihin ashirin khamis sharaɗi na biyar a cikin shirudu sala shine istiqbalul qibla fuskantar alqibla a wancan mako mun shigo wannan gaba amma ba mu je ko ina cikin ta ba lokaci cin mana malin ya faɗi yanda alqibla take ina ya kamata a kalla kuma menene haddin ita alƙibla ɗin mutumin da yake cikin harami ka'aba ina zai fuskanta shine ka'aba zai fuskanta mutumin da ke cikin masallacin kuma ya fuskanci ka'aba a gen mutumin da yake cikin garin maka ya fuskanci masallaci haka dai wanda yake wajen maka kuma ya fuskanci inda maka take ko inda bangaren ka'aba take ya ci gaba da cewa kaucewa jihar da ka'aba take kaɗan to wannan baya cutarwa a cikin sallah inda za mu ɗora a yau shi ne shafi na hamsin da tara inda yake cewa na'am lau furida annal insana kana sharqan an makka a kaddara a ce mutum iya gabas da maka ma'ana iya can ɓangaren gabas da maka kenan wastaqbal ash-shimal kuma dai ta sallah sai fuskanci arewa to fa inna zalika la yasihu sallar sa wannan bata inganta ba li'annahu ja'ala jiha an yasarihi domin ya sanya bangaren Ka'aba a hagu da shi wa kazalika law istaqbala al-junub fa inna zalika la yasih haka nan idan ya fuskanci kudu haka ne shi ma sallarsa bata inganta ba li'annahu ja'ala al-qibla an yaminihi domin ya sanya al-qibla a dama da shi wa kazalika law kana min ahli shimal mutum in ya kasance iya mutanen da suke rayuwa a arewa da maka kamar mutanen madina da mutanen zulhulaifa da abin da ya kama da wannan su ne suke rayuwa a arewa da maka ko mutum ya tahi sallah sai ya fuskanci kuma yamma inda rana take faduwa to fa inna salatuhu la tasihu sallarsa bata yi ba li'annahu ja'ala al-ka'ba an yasari domin ya sanya ka'aba a hagu da shi walau istaqbala ash-sharq da dai mutumin da yake rayuwa a arewa da maka kuma yi fuskanci gabas kenan shi ma fa inna zalika la yasihu aidan sallarsa bata inganta ba li'annahu ja'ala al-qibla an yaminihi domin ya sanya al-qibla a dama da shi an fahimci wannan abinda ake bukata ga masallaci shine fiskarsa ta fuskanci al-qibla fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka sanya fiskar ka ta fiskanci ɗakin Allah mai alfarma mutum mutanen da suke rayuwa arewa da maka to su kudu ne alƙiblarsu mutanen da suke rayuwa a kudancin maka su kuma arewa ne alƙiblarsu mutanen da suke rayuwa a gabas da maka su kuma yamma ne alƙiblarsu mutanen da suke rayuwa a yamma da maka kamar mu to mu kuma gabas ya alƙiblar mu an fahimci nan kaucewa wannan da gangan haka kawai yanzu kai kana rayuwa a yammacin ka'aba ka tashi sallah ka kalli yamma ko ka kalli arewa ko ka kalli kudu da gangan ka sani to sallar ka bata yi ba ko ka yi kabbaran harama ka fi kowa iya karatu ka yi komai ka je ka ce assalamu alaikum amma ka san da gangan ka kaucewa alƙibla to sallar ka babu ita amma da a ce kanka ne ya juye ko ka je bakunta wani gari kuma ba a masallaci za ka yi sallah ba ba abin da ya indicating naka ga inda kibla take bisa ijtihadin ka da zaton ka nan ne alƙibla sai ka kalli ai ka kalli kudu ko arewa misali kana cikin sallah sai wani ce a alka ta malam ai inda kake sallah nan ba alƙibla ba ce sai ka masa ishara ya nuna ma alƙibla inda take ko kuma shi din ya zo ya ce ai nan ita ce alƙibla idan ya nuna ma sai ta alƙibla ya ka juya kawai ko ka yi raka'a ɗaya biyu uku kana kallon wanda ba alƙibla ba kuma aka juyar da kai ko aka ma nuni ga inda alƙibla ke ƙara sallaka da raka'a ɗaya sallaka ta yi babin da ya same ta an fahimci wannan haka nan da a ce sai da ka sallame ma ka ce assalamu alaikum wani ya shigo ce a akar maka a inda ka kalla ɗin nan kai sallah ba alƙibla ba ce ga alƙibla nan kai kuma ka kauce mata amma baka sani ba sallaka ta yi babin da ya same ta an fahimci wannan abin da yake rusa sallah game da matsala ta al'ibla shine mutum ya kaucewa al'ibla da gangan ka sani ka kaucewa al'ibla to wannan sallar ka ba ta yi ba bisa ittifaqin malamai an fuskanci wannan maliki cewa faman sallah ila ghairi alqibla duk wanda ya sallah a gunda ba alqibla bane fa salatuhu batila sallarsa ta rushe ba ta ce ghairu sahiha bata inganta ba wala mubri'a li zimmatihi kuma sallan nan bata nauyinta a wuyansa bai fita ba azimma shine nauyi yanzu wannan sallolin duka nauyi ne akan mu taklifi ne nauye-nauyen shari'a iyakanka to idan ka yi sallah ka kauce wa alƙibla da gangan to wannan nauyin ko wajibcin da ke kanka na yin sallah to bai gushe ba iya nan kamar dai baka yi sallah bane a takaice shine wala mubri ali zimmatihi bata sauka daga wuyansa ba illa fi hawalin arba'a sai a cikin yanayi guda hudu an gane a yanayi guda hudu idan ka kauce wa alƙibla to sallaka ta yi ba ta da matsala amma idan baka cikin wannan yanayi guda hudu kuma ka kauce wa alƙibla to shikenan sallaka ba ta yi ba sai ka sake ta an fahimci wannan الحال الأولى حال نفرق إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة idan mutum ya gajiya ba zai iya ma fuskantar alƙiblan ba kamar jinya ta yi jinya kenan ko mutum ya samu kansa a cikin wani irin yanayi na ciwo ko karaya a inda yake nan ba dama ya juya an gane kuma sallah wajibi ce a kansa matukar hankalinsa iya jikinsa amma inda aka rataye mai kafa ko inda aka likita ya fuskantar da shi ba alƙibla ba ne to kaga wannan ajiz ne ya gajiya ba zai iya kallon alƙibla ba to idan ya yi sallah ba da kallon alƙibla ba sallarsa ta yi babin da ya same ta an fahimci nan saboda ka duk wanda ya je wajen majinyata ku dinga kula da wannan kar mutum an ɗaure mai kafa wani ɗan boksa ya bige shi a ce kuma dole sai an juya shi ya kalli alƙibla kaga wannan za ku takura mu za ku mai da gohanin agogo baya saboda ka dole ku bar shi a yanda likita ya tsara shi sai ka ce in aka ce ai ba alƙibla yake kallon ku ce ai ajiz ne shari'a ta ba shi uzuri yawa duyan da yake yi sallar kawai magana ta gadi an fahimci wannan yawa shine ajizan an istiqbal alqibla misali an yakuna maridan a ce ba shi da lafiya wajihu ila ghayri alqibla a ce fiskar sa inda yake kallo ba alƙibla ba ce kuma ba zai iya juyawa ba wala ya tamakkan min al-insiraf illa al-qibla kuma ba shi da ikon ya juya ya kalli al-qibla ba shi da wannan ikon fa inna salatu tasihu ala ayyi jiha kana sallarsa ta inganta ko ila ya kalla ya sallah sallarsa ta yi domin shari'a ta ba shi uzuri liqaulihi ta'ala liqaulillahi ta'ala Allah ta'ala yana cewa fattaqullaha mastata'tum ku bi dokokin Allah daidai gwargwadon ikonku shi wani isa da asa kenan fattakullaha mastata'tu ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon samun damar ikonku to shi wanda yi sallah da sha'anin jinya bai shi ba shi da ikon fuskantar alƙibla a yanda yake to hi istida'a sa kenan ba shi da wani dama an ba wannan ba kuma sallah dole ce yayi matukar da hankali a jikinsa saboda ka sai sallah ala ghairil qibla duk inda ya fuskanta a wannan yanayin ya yi sallah shi kenan sallarsa ta yi ba ta da matsala wa hadha rajulu la yastati an yatahawwal ila al-qibla shi wannan mutumi ba shi da ikon ya juya ya kalli al-qibla la li nafsi wala bi ghairihi da kansa ba zai iya juya ba kuma wani ma ba zai iya juya shi ba an fahimci wannan shi ba zai iya yi ba kuma wani ma ba zai iya yi masa ba to wannan fuskantar alƙibla wajibtin ta ya sauka a kai shi an gane wannan alhalu thaniya hali na biyu wanda in ka kaucewa alƙibla ma sallaka ta yi idza kana kha'ifa min aduwin idan kana jin tsoron abokan gaba kuna jin tsoro matuƙar tsoro kamar sallar yaƙi kenan an gane ko kuma a kawai ka tsaya za ka yi sallar a jeji kana tafiya a motanka ka fuskanci wa'ansu mutane wanda ba gane musu ba an gane kana cikin yanayin tsoro hankalinka bai kwanta ba har in ka kalli alƙibla kamar ka biya wani mugu baya kenan an gane to akan wannan gaba mala zai magana shine idza kana qa'ib min aduwin kana cikin tsoron wani abokin gaba aw kana hariban ko ka tsorata wattijahu ila ghairi alqibla fa fi hadhihi alhal yasqutu anhu istiqbal alqibla a wannan yanayin to shikenan an sarayar ma da kalli alqibla yaƙi ne kuke yi idan kun kalli ka'aba kun juyawa abokan gaba baya za su ki zuwa su far muku ko kuma a kawai ka tsaye da motar ka jeji za ka yi sallah ka fuskanci alƙibla sai ka ji wani motsi na mugaye mutane a bayanka hankalinka bai kwanta ba to shi kenan a lokacin za ka iya wai juyawa inda hankalinka ya kwanta ka yi sallah an gane da kyau inda hankalinka ya nutsu inda kuma in an gano kan za a salale kana faɗaki wanda zai yi kanka za ka iya ganinsa to shi kenan shari'a ta baka dama ka juya duk inda hankalinka zai kwanta ka jiwa ka yi sallanka an gane kan wannan sabon ilimi ne ba tauhidi ba ne kawai ka biya barawo baya ya zo ya sace ma mashin ɗinka a ka fuskanci mashin ɗinka ka yi sallah koyan me yake kallo idan ya zo ka sa mai hannu ka nauye shi ka riƙe mashin ɗinka ko ba gaskiya ba ne allah wallahi ba tauhidi ba ne kawai ka juya mashin ɗinka baya wani zai ɗauke ma kayanka ba ka ake ba yawa ka fuskanci inda kayan ka yi kai sallar ka idan kana tsoron barayi ko tsoron wasu mugaye ko ana yaƙi ko yan fashi to sai ka fuskanci inda suke kai sallar ka kana kallon suna kallon ka ya a gaskiya ne ai ki musulunci ba addinin gidadanci ba ne faɗakakken addini ne kuma kullum musulunci abin da ke kare dukiya da rai duk inda wannan abu guda biyu suke musulunci iya ba su muhimmanci da dukiya da rayuwa musulunci iya ba su kai muhimmanci ko misali ka kabbara sallah ka ji ihun gobara za ka iya fatsa sallar ka ka yi kabbara sallah ka ji yaro ya tsala kuka kamar zai fada wata halaka za ka iya fatsa ka je ka cice shi duk wani shaida ta baka wannan damar ba tauhidi bane kana sallah kuma gidanka iya ce da wuta a'a ka fatsa sallah ka je kai ta fama kai ta ihu a zuwa taimake ka shikenan bayan wuta ta lafa ka zo kai sallar ka wannan shine ka'ida musulunci wayayen addini ne ba ba gidajen addini bane ba yawa to sai malaki cewa a wannan yanayin shikenan fuskantar alƙibla ta saraya yake fuskanci inda hankalinka zai kwanta kai sallah fa iza khiftum kai fa in khiftum fa rijalan aw rukbana game da sallar yaƙi Allah ke ce idan kun ji tsoron abokan gaba to fa rijalan ku yi sallah akan kafafuwanku aw rukbanan ko ku hau abin hawan kuma ku yi sallah idan kana kan doki ko raƙumi ai ba lalle bane ka la qibla ai zai iya juyawa wani to haka ne idan har yanayin yaƙi ya sa ba za ku samu damar yin sallah a ƙasa ba to ku hau dawakin ku yi sallah an fahimci nan yawa suratul baqara aya mai namba 239 wa ma'alu malici abin sani ana al-ka'ifa shi wanda ya tsorata kad yakunu ittijahu ila al-qibla wa kad yakunu ittijahu ila ghayri al-qibla in tsoron da yake ji an yi sa'a gabansa ne a daidai alƙiblar ne shi kenan a wannan yanayin zai iya fuskantar alƙibla ya yi sallah idan kuma tsoratar da ya yi idan ya kalli alƙibla kamar ya ba wa mugaye baya ne to shi kenan zai iya juyawa ya yi sallah a gunda ba alƙibla ba fa iza rakasa Allahu lahu fi salati rajilan aw rakiba a yayin da Allah ta'ala ya bawa wannan wannan mutanen a cikin harkar yaƙi ya ba su sauƙi yi ne rukusa Allah ya sauƙaƙa musu mutum yayi sallah rijalan aw rakiban rajilan aw rakiba yayi sallah akan kafafuwansa ko yayi sallah akan abin hawan shi fa muqtada zalika abin da yake hukuntar da haka an yarkhusa lahu fi ittijahi ila ghairi al-qibla to a lokacin an bashi dama idan yanayi yayi ne yanayi to ya fuskanci magun da ba al-qibla bane an bashi wannan damar idza kana yakhafu ala nafsihi idza ittijaha ila al-qibla idan ya zama to iya jin tsoron rayuwarsa matukar ya kalli alƙibla din ana ganewa to wannan shine hali na biyu tsananin tsoro a harkar yaƙi tsananin tsoro ko kana tafiya kai kaɗai ka tsaya za ka yi sallah ko ku biyu in dai har hankalinku bai kwanta ba kuna jin wani abu a bayan to fuskantar alƙibla ba wajibi ba ne za ku iya fuskantar gunda hankalin ku zai kwanta ku yi sallah kuma in kun yi da sallah kun yi sallah ma sallah ku tayi ba za ku sake ba ba abin da ya same ta alhalu thalisa hali na uku da za ka iya kaucewa alƙibla kuma sallah ka tayi idza kana fi safarin idan mutum ya kasance a cikin yanayin tafiya wa arada an yusalli nafila kuma yaso zai yi sallar nafila فإنه يصلي حيث اتجاهه سيره to shikenan a lokacin iya da dama yi sallar nafila a duk inda abin hawan sai kada da shi idan kan doki ne kan raƙumi ne kan mashin ne kan mota ne in dai nafila ce to an baka dama kana tuƙin mota kana nafila kana kan doki ga kana nafila kana kan raƙumin kana nafila kana kan mashin ɗin kana nafila duk inda kuma ya fuskanta sallaka ta yi an fuskanci wannan sallar mai nace nafila ba ta farilla ba sallar nafila an baka dama ka yi ta akan abin hawa a duk inda ya fuskanta da kai har ka gama baka da matsala an gane yawa an yi sallin nafila fa innahu yusalli haythu ittijahu sayrahu sabbata zalika an annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli fi safar ya kasance yayin sallah a cikin yanayin tafiya haisu kana wajahu duk inda abin hawansa ya fuskanta da shi illa annahu la yusalli al-maktuba sai dai baya sallar farilla akan abin hawa an gane idan sallar farilla ce sai tsaya ya sauka sai fuskanci alƙibla ya yi sallah sannan ya hau abin hawan sai tafi shi amma in nafila ce an baka dama kai akan abin hawanka fa an amir bin rabi'a ya an karbo daga amir bin rabi'a annahu qala shi amir bin rabi'a yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi da idonsa wannan fi'ilun fa'il kenan ya ga manzon Allah da idonsa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatin yusabbihu iyakan abar hawansa ita ce rahila iyakan abin hawansa yusabbihu kuma me yusabbihu anan iyayen tasbihu a ina iyayen nafila ne gidin yawa higun dawo yusabbihu iyayen nafila an gane ko a tasbihu iya ɗaukar ma'ana annawafi iyakan abin hawansa iyayen nafila yi umi bi ra'asihi iya nuni da kansa ƙibala ayi wajihi tawajjahu duk inda abin hawan ya fuskanta da shi to haka yake kada kansa yake tafiya amma kuma a cikin wani yanayin iya sanar lafilas walam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna zalika fi salatil maktuba amma manzon Allah bai kasance iya aikata irin wannan a sallah ta farilla ba an gane fa fi nafila yusalli al musafiru haythu kana wajahu bi kilafil farida mali ce a cikin sallan nafila to matafi an bashi dama akan abin hawan sa yi sallan nafila a duk inda ya fuskanta amma sabanin sallan farilla fa innal farida yajibu alaihi an yastaqbila al-qibla fiha fi safar domin ita sallan farilla wajibi ne ga matafin ya fuskanci al-qibla a cikin ne tafiye shi an fuskanci wannan hali na nawa kenan hali na uku sai hali na hudu na ƙarshe alhalin rabi'a hali na hudu wanda in kai sallah ba a alƙibla ba sallah ka ta yi iza kana qad istabahat alaihi alqibla idan alƙiblar ta rikice ma haka ta ma kamanni da yawa nan ce alƙibla a nan ce ka dai kasa gane ina alƙibla take fala ya diri ai jiha ai jiha ta kuno ka kasa gane a wani ɓangaren ma alƙibla take duka ya yi duka gida yi mutum ga ɓatan kai ko ga kuma tashi hankali ga babu ga an buga an buga ga an daɗe ba ya albashi ba to kaga wannan nan da nan zai iya rikicewa wallahi alƙibla ma za ta iya rikici masa ba zai iya gane ni na ga mutumin da an su ma ya batan kai wallahi mana an wanda aka haife shi wallahi ya batan kai domin tsabar bugu ce wallahi ya rasa inda inda alƙibla take to idan yanayi yayi yanayi fala ya dari ayu jihad baka san a ila ne ma alƙibla take ba ta kunu baka san inda ta kasance ba fiya ba fiya zai hal a wannan yanayin ya taharra bi kadrin ma yastati ko sai kai kirdado a wannan yanayin ko an baka dama duk inda ka canka sai kai sallar ka kawai nan ce a nan tunanin ka fi yawa nan ce ko sai kai gabbara ka musallan ka kawai shine ya taharra bi kadrin ma yastati wa ya tawajjahu haisu ghalaba ala zannihi kuma inda inda zaton ka yi furin jayi nan zaka kalla kawai anna tilka al-jiha fi hiya al-qibla inda zaton ka yi furin jayi nan ita ce al-qibla a zatona ko sai ka kabbara kai sallar ka wala i'ada alaihi kuma ba za ka sake sallar ka ba law tabayyana lahu fiha ba'd annahu salla ila ghayri al-qibla da a ce bayan kai sallama ya bayyana ba al-qibla ka kalla ba to sallar ka ta yi ba abin da ya same ta an fuskanci wannan wannan su ne yanayi guda hudu ya uwa wanda ma ya kawo su a nan littafin cewa idan kai sallah ba a alƙibla ba sallah ka ta yi na farko al'ajis kamar marar lafiya wanda ya kasa ba zai iya juya ya kalli alƙibla ba kuma ba za a iya fuskantar shi kalli alƙibla ba wannan in yi sallah a gunda ba alƙibla ba sallah su ta yi na biyu a sha'anin tafiya ko yaƙi an gane ko wanda tsoro ya kama shi ba zai iya fuskantar alƙibla ba hankalinsa ba zai kwanta ba to an ba shi dama ya fuskanci da hankalin zai kwanta ya yi sallah na uku waye na uku nafila yawa mai tafiya kan abin hawa kuma iya sun yayi nafila to an ba shi dama duk inda abin hawansa ya kada da shi zai sallarsa na biyar wanda ya samu dimuwa afuwan na hudu wanda ya sami ɗimuwa ishtaba haɗa lahil ƙibla alƙiblar ta masa kamanni nan ce nan ne nan ne ya kasa gane ina ne to sai ya canki inda zaton sai furin jaye nan ne sai kabara ya sallarsa wannan su ne yanayi guda hudu wanda in mutum ya yi sallah ba alƙibla ba sallarsa ta yi amma an ba wannan yanayin to shikenan ba a yadda ba sai ka fuskanci alƙibla wallahu a'lam ash-shartu sadis sharɗi na shida a cikin shurɗin sala shi ne niyya niyya ta niyyatu sharɗun lisihati sala malai ce ita niyya sharɗi ne wajen ingancin sallah wa kullu insanin la yumkin an ya tawadda wa yati ila almasjid wa yusalli illa huwa nawi malai ce ba zai yiwu ba ko kuma wa kullu insanin la yumkin dukkan mutum ba zai yiwu ba yayi alwala wa ya ati ila masjid ya taho ma ya taho har zuwa masallaci wa yusalli yayi sallah illa huwa nawi ba ce akwai niyyar da ta kawo shi masallaci yayi sallah an gane yawa kai alwala ka taho daga gidanka ka zo masallaci niyyar sallan azhar zakai Allah azhar zakai maghrib zakai asuba zakai ita zuciyarka motsin tahowarka daga gida ka san sallar da zakai wani ita ce niyya ba na taho masallaci fafasta idan nayi sallan azhar shikenan na taho masallaci don na yi sallan asuba shikenan wannan ita ce niyya zuciyarka ta kudiri wani aiki da za ka yi a lokacin shikenan ita ce niyya to shine abin da malai ce cewa illa huwa nawin face kawai iya ya niyyaci abin da zai shine innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa li'anna an-niyya la tahtaju ila amali ita niyya ba ta buƙatar aiki aiki na magana ko na wani motsa jiki niyya ba ta wannan buƙatar yasa shekul islam yake cewa at-talaffuzu bi niyya bid'a wannan magana shekul islam ce fura furci game da niyya bid'a ne magabata ba su yi ba nawaitu salatul maghribi yawmin ahadi fi unguwar hamadu kafi wa ya saka yawa faradan wane ne wane duk wani ma fi masa da juma'a ya ya kara to duk wannan aiki ne ba wanda ya saka wannan kawai na taho masallaci a zuciya ta sallah azhar zan yi fakat kai kabbara ka bi liman na taho masallaci magariba zan yi kai kabbara ka bi liman fakat magana ta kare ba wani sallatu waye waye roma yawmul kaza yawmul duk wannan ka ba kanka wahala ne eh har yanzu akwai har yanzu akwai aiki kenan eh shi ma sun ba duk niyya duk niyya in dai niyya ce game da aikin ibada ba ta bukatar kudici ba ta bukata kawai ka samu labari ya bayyana gare ka ramadan ya tsaya shikenan karfe goma labari ya zo ma tun karfe tara tun karfe takwas labari ya zo ma wata ya bayyana shikenan a lokacin za ka sa a zuciyar gobe za ka sai da zuwan firilla magana ta kare ba wani abin da ake bukata ka furka furci game da niyya ba a bukatar wani har yanzu musamman kana zuwa kasuwannin ƙauyuka za ka ke jin kwacaki a irin wannan mala mutum ya yi niyya har garin su ya faɗa ranar kaza a gari kaza a masallaci kaza a kaza a kaza ba sa ka wannan aiki ba wanda ya sa ka wannan yawo yunkurinka shine niyyarka yawwa abin da ya yunkuro ka ka taho ka aikata shi da niyyarka ah ayin kun duba wancan hadisin na Umar dan Khattab wa inna ma li kulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilay wanda ya hijira daga Makka ta Madina ce ni zan na taho Madina dan na aure ta mata shi kansa wanda hadisin aka ce shine sababul wurudul hadis akwai wanda ya hijira daga maka zuwa madina dan ya aure wata mata ya furta a bakin sa niyyarsa ce a zuci ya boye amma kuma sai Allah ya hukunta shi da shi an fahimci wannan duk wanda ya yi niyya mai kyau to zuciya ce mahallinta dama niyya ma mara kyau zuciya ce mahallinta saboda ka ita niyya ba ta bukata ba ta bukata ko kaɗan game da furci ko lafazi ko wani aiki ba ta da bukatar wannan zuciyarka ita ce niyyarka an fahimci wannan Allah ya samu da shi amin sai maliki cewa wa ya'ti ila al-masjid illa wa yusalli ila huwa nawi li'anna an-niyya la tahtaju ila amalin ba ta buƙatar wani aiki wa la tahtaju ila ila tafkiri kuma niyya ba ta buƙatar wani sinkin ka tsaya ka dinga tunani ah na zo masallaci ina ta tunani a zahar zan yi la'asar zan yi magriba zan yi duk ba ta da buƙatar tafkiri tuntuntuni ko tunani kawai na taho masallaci zan yi sallan azhar magana ta gane wata ya tsaya na ramadan gobe zan yi azumin farilla magana ta gane an fahimci an fahimci wannan wala tattabi'a fi isti fi istihdariha wala tattabi'u fi isti fi istihdariha kuma ba za a bibiye ka ba ce dole sai ka zo da niyyar a lokacin ma'ana sai ka faɗi abin da za ka yi ba a buƙatar wannan sai ka bibi cewa sallan azahar ne sai ka bibi cewa sallan asar sai ba abin da ya dame ka da wannan kaga wannan wata gaba ce wanda nan kuma ya saba maza bin malikiya su malikiya dole sai sallan liman da mamu ta zama sallah ɗaya suke ni liman azahar nake to kai mamu azahar kake ni liman la'asar nake kai mamu la'asar kake to kaga wannan ya saba wa la tattabi fi istihdariya wannan mazhabi imam malik sun ce in har sallar ku ta sha bamban da kai da limamin ka to sallar ka sai ka ba ta yi ba amma kuma wannan ka'ida ce wanda hadisi ya saba mata gaskiya mun karanta a nan ko nan ko dai wani gucewa akwai mu'azu bin jabal radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shi limanci a wata unguwa a garin Madina sai mu'azu ya zo ya tsaya a yi sallar isha da shi a masallacin manzan Allah tare da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ji wancan masallacin da aka ba limanci yi masallar isha yi hadisi ne ingantacce iya cikin bukhari iya cikin muslim malam nasiruddin albani ya kawai cikin sufatu salati nasa an gane ya yi sallar isha sa da manzan Allah kuma ya tafi can inda aka naɗa shi liman yi masallar isha yi kun ga ɗaya ce dai isha da zai yi ɗaya kuma nafila ce an gane sallar da ya yi da manzan Allah ita ce sallar isharsa da yi a to ga tabbas na sallar da manzan ita ce tabbas ai yawwa he zaɓo wani ita ce tasa wancan kuma da ya je musulmanci shi na fila yake su kuma farilla suke ko manzon Allah ya san wannan an zo an faɗa masa kuma bai ce a bai ce me yasa kake yin haka ba an fahimta nan kaga a ce abinda malam ya faɗa anan yayi istidlali ne da wancan hadisin cewa ba ba a tilasta ma ba dole sai niyyarka ta bibi abin da zaka yi a lokacin ko niyyarka ta yi daidai da abin da liman yake ciki haliyan an fahimci wannan to wannan shine wa shiratun niyya إنما يذك من أجل تعين أو تخصيص أن شرطا تنية إنما يذكر من أجل التعين أو التحضير أن شرطا تنية شوى يذكر تنا تنا تدمتني أكن أين أبو كوكيبا شيء أبو نير ita ce ta wakilci ayyanawar da keɓewa ta wakilci ka ce sallan azahar zan yi ne ta ayini ta ta ainihin wakilci ka ce ni azumin ramadan zan yi kaga takasisi kenan duniyar ta wakilci wannan ta wakilci ta'ayini ta wakilci takasisi aw amma min haythu al-itlaq fa innahu la yumkin li ahadi aqil muqtar an yaquma fa yatawadda thumma yadhhabu yusalli la yumkin an yaf'alu dhalika wa lam yakun qad nawa lis-salati yace ayin al'amarin yake amma min haisul itilaq a cikakkiyar magana ma'ana magana ta a galibiyar mutane masu hankali fa innahu la yumkin li ahadin aqil ba zai yiwu ba a ce wani mutum ko mai hankali shine sharadin mai hankali muktar wanda yake ya san abin da ya zama wajibi a kansa na addini an ya kuma ya tashi ya tawadda ya yi alwala sun mai yadhab wa yusalli ya tafi zuwa masallaci ya yi sallah la yumkin an ya fa'ala zalika ba zai yi ya aikata hakan ba walam ya kun kadnawa li salati a ce ko bai yi niyyar sallar da zai yi ba ba zai yi ba ka yi alwala daga gidanka ko daga shagonka kawai ka tako ka taho masallaci a tambaye ka wace sallah za ka ce baka sani ba to wannan ai kaga ba maki mutum ba shi da hankali yawa ko yarinta ta masa yawa ko duka ya mai yawa ko dole ne za a samu wani abu dai daga ciki kawai ka yi alo ka to masallaci ya ce akar makallawa sallan mai zami yanzu daga wala ba sani ba ne ba to kaga wannan mai hankali dai lafiyayyen mutum hakan ba za ta yi a gare shi ba lakin ne bakan nazar abin da ya raguwa kuma shine nazar wani dan nazari ko bincike hal yastaridu ta'yin wa sala malaci shin ya zama za a iya shar'anta ta'ayini sharaɗi ne game da sallah ka ayyana ka ce sallar kaza sharaɗi ne bi ma'ana anni idza ataita usalli dhuhra misali kamar ni nazo zan yi sallan azza fa hal yastati an anwi anha dhuhra aw la yashri kawai zan zan ayyana ko na nawaici wannan niyya a zuciyata sallan azhar zan yi ko kuma a hakan ma ba sharadi bane ba الجواب جوابي كما دوانا تنبيه اختلف علماء المسلمين في هذا ما لما مسلم تسون سامو سقاني كما دوانا فمنهم من قال لابد من التعيين وانسو daga cikin malamai suka ce ba makawa sai kai ta'ayini a ranka amma ta'ayinin ba na bayyanawa ba na taho daga gida sallan azhar zan na taho daga gida sallan al'asar zan an fahimci wannan na shigo masallaci zan bili masallan magriba wannan shine ta'ayinin a ranka ka ayyana ga abin da za ka yi wasu malaman sun ce bula budda min ta'ayi falau ataita mustajilan wal imam yusalli da a ce ka zo a gaggauce kuma liman har ya shiga sallah ya fara sallah summa dakhalta fi salah kawai ka shiga sallah kawai walam tastahdir annaha as-salatu fulaniyya to kai ba gane baka ce ga sallar da za ka yi ba kawai ka shigo a gaggauce ka samu liman iya sallah ka kabbara ka bi shi amma baka ayyana cewa magariba bace ko la'asar ko isha to wa an su malaman sun ce fala salatu laka li adami ta'yi wa an su malaman sun ce babu sallah gari ka domin maka ayyana sallar da zaka bi liman ba ana gane wannan yawa wa an sun ce hakan shine domin kai da kanka baka ayyana a ranka wace sallar zaka bi liman ba kawai ka zo a gaggauce kayi kabara ka maka kana bi liman ay yaqula labudda an tanwi as-salah wa annaha adh-dhuhra as-sala wa annaha al-asr babu makawa su wannan masu ra'ayin suka ce dole sai ka niyyata a zuciyarka za ka yi sallan azhar za ka yi la'asar misali as-salatu wa anna al-maghrib ko na zo zan yi sallah amma magriba zan yi as-salatu wa anna al-isha wa as-salatu wa anna al-fajr ko na zo masallaci sallan isha ko na zo masallaci zan yi sallan asuba fala yakfi niyyatu salah idan yashtaridu ma niyyati salati ayni salah fa in lam ta'ayinha lam tasihu wasu malamai suka ce duk da niyyar sai ka yi ta'ayini a ranka idan baka yi ta'ayini ba to sallaka bata inganta ba ku gane ta'ayinin ba na bayyanawa ba a ranka ga abin da zaka yi da ta'ayini an fahimci jona walakin ba'du ahlul ilmi qal wa ansu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce la yashtaridu ta'ayin hi kansa ta'ayini ma ba sharɗanta ba wa yakfi al-insan an yanwi أن هذه صلاة أن هذه صلاة فرض الوقت كوي نازو مسلاشي لمن يا سلن أزهر ناسا دي سلر واجب إذا سوقي كوشي كنا نازو مسلاشي أنا سلر الأزهر ناسا واجب إذا سوقي كوشي كنا نايني يا زن بلي من سلر زن سوقي وكينا واجبي magana ta gani wa an sun ce ba dole ba ne ma a ranka ka sa azahar ce a ranka ka sa la'asar ce a ranka sa magariba ce wa an su malaman sun ce haka ma ba dole ba ne ba وفي هذا توسئة للناس ما لقيت وانا كما دامات أن يلوى تاوى متاني يقول أيضا نويت الصلاة مثلا وقد جئت لصلاة الظهر فلا حاجة للتعين ثم سوانا رأي سكتي كو ذاك رو مسلاتي كينية صلى مسالي صلى أزهر وقد جئت لصلاة الظهر فلا حاجة للتعين kawai ka baro gida da niyyar sallan azhar shikenan ba wata ta'ayini da zaka yi magana ta riga ta gare bal talwi annaka turidu salah fardu hada alwaqt kai dai koi a ranka zaka yi niyyar sauke wajibi na sallah a wannan lokaci ne wa idza atayta li salati almaghrib tarwi annaka atayta li adaa fardun hada alwaqt salatu almaghrib ka zo masallaci sallar magariba zaka yi niyyar sauke wajibi na wannan lokaci na sallar wajibi a kanka idan shi sallar magariba wa hadha alqawlu aisar wannan kuma fadin yafi sauki in jimala min alqawl alawwal wa ashal akan magana farko kuma wannan yafi sauki kuma yafi abin da shine yafi dacewa da irin rayuwar mutane ta yanzu walihaza tufti bihi yasa ma da ce shi da wannan yake bada fatawa nufti bihi haka muke bada fatawa in jiwa in ji malam usaimi sallah ba ta buƙatar ta'ayin ka dai kawai niyya a ranka zaka sauke wajibin wannan lokacin wajibin azhar zaka sauki wajibin la'asar wajibin magariba isha asuba amma ta'ayinin sunan sallar ya ce ba wajibi bane ba wa naqulu man nawa bi salati fardul fardul waqti ajza'atu duk wanda ya niyyar sauke wajibin wannan lokacin na sallar farilla ta isar masa wa in lam yu'ayyinha iktifa'an bil waqt ko da bai ayyana sunan sallar a ransa ba wannan kuma shine iktifa'an bil waqt lokacin kawai shine zai dauke sunan sallar sallah ce ta wajibi zan zo ne a bayan liman a wannan lokacin magana ta gada wannan shine qaulul jamhur kamar da malai fada mas'ala wata mas'ala la yajuzu lil insana an yanqula min nafl ila fardin la yajuzu lil insan shin bai halatta ga mutum an yantakila ya ciratu min naflin ila fardin iya sallan nafila ko sai jura ya ce ya mai da farilla zai yi ya'ani insanun da karle masjida misali mutum ne ya shigo masallaci au fi baitihi ko a gidan shi sun mashara fi salati ko ya fara sallah wa kabbara ala annaha nafila ya yi kabbara wannan sallan nafila zai sallata ya kabbarta nafila zai yi wa fi asna'is salah a cikin tsakiyar sallar tasa ƙala sai ya ce ana muta'akkir sa aji aluha farida a yi wannan nafila na makar da yinta lokaci ya ƙure ko na juya wannan sallar ta koma farilla fa naqluha min an-nafli ila al-fard ila al-farida fala yasibu ka shiga sallah da niyyar nafila amma a cikin sallah kace ta rikide ta koma farilla yace wannan bai inganta ba zai yi ba sai dai ka datse nafilan kuma ka yi niyyar farilla ka sake sallar ka li'anna law qulna bisiha da a ce mun ce sallar ta yiwu sarat hadhihi salah awwaluha naflu wa akiluha fardu to da sallar ta zama mai kai biyu kenan an fara ta da- da da nafila kuma an ƙara ta da farilla wal fardu la budda an yakuna fardan min awwali salah ila akhiriha ita sallar farilla wajibi ne daga farko ta zama to sallar farilla ta zuwa ƙarshe an fahimci wannan yawa matsala la yajuzu an yantakila min al farida ila nafilil mu'ayyan maliki cewa la yajuzu baya halatta an yantaqila mutun ya ciratu min al-farida daga sallan farilla ila nafilin ila nafilin mu'ayyan yayi wata nafila mu'ayyana shine kamar shafa'i da wutiri misali mu'ayyan ce ko wannan a wannan rawatib rawatib sallolin da ake bayan sallar farilla ko ta kafin sallar farilla ko sallar raka'atan fijiri duka wannan nafi- nafil ne amma muayyan nafiloli ne amma ayyanannu to zai yi kana cikin farilla kai ka ce a ta koma nafila nafila muayyana kamar wannan wanda muka lissafa misal law kabbara ala annaha salatu dhuhr mutum ya zo yi kabbara ya niyyar sallan azhar zai summa badalahu an ya ji'alaha ratibatu dhuhur kawai iya cikin yayi raka a ɗaya zai ta biyu kawai sai ta juya ta koma rawatib na sallan azhar dama ana raka a hudu kafin sallan azhar kace kai ka mai da ita wannan to ma da ce fala yujuzu hakan ma bai inganta ba bai halatta ba li'anna niyya ar-ratiba la budda an takuna min awwali salati ita niyya ta nafila ratiba ita ma wajibi ne a fara ta tun da farkon sallah laukun la ya juzu da mun ce ya halatta hakan an tankila an tantakila min salatin zuhur ila ratiba sarat hadhihi sala ratiba awwaluha fardun wa akhiruha naflun muayyan to sallar za ta zama to an fara ta farilla ƙarshen ta kuma ta koma nafila muayyana kuma hakan bai inganta ba an gane wannan da kyau to ga wani misali amma an mishi yi lokaci ya jadewa za mu tsaya na insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauki mu da kansa za mu tsaya a nan insha Allah sai mako mai zuwa in Allah ya raya mu za mu ɗora insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kamar su imamu malik eh kamar su waɗancan wanda suka ce ba za a yi ba akwai dalilin da ya suka dogara a kansa kenan haka ne ma'ana kamar masu mazhabar malikiya shin akwai madogara ta hadisi game da abin da suka ce saɓanin abin da hadisin ma'azu ya tabbatar kenan to kullum abin da muke faɗa dai shine ba mutum ɗaya da za a ce yau ya kewaye hadisan manzan Allah gaba ɗaya su babu shi kuma su waɗannan magabata ana musu kyakkyawan zato duk suna al'amuransu ne ba da son zuciya ba suna al'amuransu da kyakkyawan niyya kuma da iya ijtihadi da fahimtarsa a wannan lokacin da kuma iya ilimin su kenan saboda ka wannan shine duka uzurin da malaman suna suke ba su amma su ma kan sun sauke igiya a wuyansu sun ce duk inda hadisin manzon Allah ya inganta a wani bangaren suke kaga akwai yiwuwar hadisin bai bayyana a gare su ba har Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu sun yi abin ba da ganganci ba da san zuciya ba an fahimci wannan saboda ka wannan shine magana mafi dace akan wannan matsala din amma ba wata madogara da za a ce dan adam ya faɗi maganar da za ta ture maganar manzon Allah babu shi babu shi so daga maganar mazan Allah ita ce muƙaddama kuma ita ce wanda ya zama dole a bita amma maganar wani manzan Allah sai dai a masa uzuri ya yi hukuncin ba da san rai ba ya yi hukuncin a lokacin iya iliminsa kenan kuma kyakkyawan zato da abin ya bayyana gare shi kafin ya mutu sai ya sauko domin su ba san zuciya suke bi ba kuma ba san ra'ayi ba san girma suke nema ba to wannan shine karka ji an ce ga 'yan mazabar malikiya su yi kaza kuma hadisi ya tabbatar da kaza kamar su wani mummunan fasara ba haka yake ba amana ta ilimi ta dole sai an faɗi wannan kuma akwai wanda suke rikon malikiyan wanda har ma ta fi riko da sunna din in dole abin da za su yi dole sai sun hada shi da malikiya ko da ga ingantaccen hadisi he sai a dole su mazhabansu su za su za su dora a gaba to wannan gaskiyar magana ko da za a je lahira ba su da dalili hatta imam malik da masu sun shari'a da shi wani shine gaskiyar magana domin ya ce idza sa al hadith wa huwa madhhabi Allah ya samu dace wa alaikum salam eh game da sallar yaƙi an ba da wannan damar wa an so su yi sallah wa an so su yi gadi idan wa an so sallame kuma wa an so su yi su yi gadi wa an so su yi sallah a sha'anin yaƙi an ba da wannan damar saboda kuma kuna tafiya an ba da wannan damar za ka iya yi ka tahi kai sallan ka tunda shi matafi jam'i ba dole bane a gunsa yawa matafi jam'i ba dole bane kai shi za ka yi sallar ka wannan kuma ya ma gadi kai ma ya ka sallame ka je ka yi gadi shi ma ya sallarsa ya halatta ku yi wannan ya halatta na'am eh duk wannan bai halatta ba eh iqtidai bil imami eh a cikin niyyar sallah kenan duka shi ma wannan bai halatta ba duk wata kalma da za a furta ta sabanin abin da niyyar ka ta zuciyar ka ta niyyata to duk mala ya ce sabani ne wannan do a aje su abu ne wanda da an gino a kansa kuma ba shi da dalili sai a hakura a aje shi kawai shi kenan a huta wai kuma mutum iya fatsar wannan wai da wai da da manufa ta ilimi wai to kowa ya niyya to me ka hukundu me ka hukun na to daga gida zan yi sallar jana'iza shine niyya ta ai abin da ya fi kamata ma a ce kawai namiji ne ko mace wannan aka faɗo nan babu laifi domin addu'ar ka san wa za ka yi wa in mace ce Allahumma ghafira warhamha in namiji ne Allahumma ghafira warhamu shikenan shi ma abin da yasa ake bambancewa ne dan damirin ya zama to na mace ne ko namiji ne wani gargajiya ce mamala ba ruwan malikiya ma a wani abin gargajiya ce da al'ada kawai yawa shi ne gaskiyar magana haka ne eh haka ne namiji an ce a saitin kansa ake tsaya mace kuma a saitin kirjinta ake tsayawa haka ne limami ne aka ce yawa nan ba kai ba liman aka ce kuma shi ma in bai yi ba wani abu a sallar dai ana so dai har in ya san gawar mace ce ga gunda aka ce tsaya in namiji ne ga inda ake sai tsaya amma duk in ya yi ma a bai daya ba wani abu a sallah sallah ta yi ba wani abu a wani insha Allah
to nan yin nashi zai faɗi ne ko kuma zai samu ladan wani
eh har inda ya yi niyyar kuma wani abu ya zo da ya fi ƙarfinsa bayan da zai yi in ya ce zai yi azumin ba tare da ya yi sahur ba zai jigata ko zai sha wahala ya tara da niyyar samana tunda bai ganganta ƙin yin azumin ba kawai bai samu dama ya tashi ya yi sahur ba ne ya da lada dan domin da ya tashin ya yi sahur din zai yi azumin sa Allah ya san zai yi yawa ya da lada kwarai da gaske insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم نروقنك كبيا من بكاتمنا الخير marasa lafiyar mu Allah ta'ala ka ba su lafiya gida da asibiti bukatunmu da muka sa a gaba na alkhairi Allah ka tabbatar mana da su Allah ta'ala ka sa mu lafiya mu gama lafiya da abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ka cimma mana shi abin da ya duso mu na shari kuma Allah ta'ala ka kare mu ka ba mu kariya daga shi ya Allah Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana addininmu da mutuncinmu da iyalanmu da dukiyoyinmu Allah ka ba mu tsaro daga gare ka ya Allah Allah ka ji kan mahaifanmu ka kaddara su yan aljanna ne ka yafe musu zunubansu da mu gaba daya Allah muna roƙonka da mu da yaranmu Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ka haɗa kan mu akan alƙur'ani da sunna Allah ka haɗa kan mu akan alƙur'ani da sunna Allah ka haɗa kan mu akan alƙur'ani da sunna Allah muna roƙonka wannan damuna ta mu Allah ka ƙara mata albarka wannan ruwa da muke samu Allah ta'ala mun gode ma ka karo mana ya Allah Allah ka sa ƙarshen damunar ya zo da alkhairi duk abin da aka shuka Allah ta'ala ka sa amfane shi kuma ka sanya albarka cikin abin da zaka bayar ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala wannan matsin rayuwa da ake ciki Allah ka mana mafita da gare ka ya Allah Allah ka sassauta mana ba dan halin mu ba Allah kawo sanadiyar samun afuwa da rangwame a rayuwar mu ta musulmi ya Allah Allah ka sassauta mana domin al'umma ana cikin wani hali tsadar abubuwa sun yi yawa kuma ga samun kuɗin ya karanta Allah ta'ala da saninka da ikonka komai yake faruwa Allah ta'ala ka sassauta mana wannan bala'i innaka ala kulli shay'in qadir سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله